أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا وقاعدنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta Sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ƙara jinjina ga manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. sannan kuma muna ƙara godewa Allah da ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar wato nasoshi kenan wannan shine darasin mu na tamanin da takwas e, muna tafiya ne da littattafai guda biyu kamar yadda waɗanda suke bibiyar mu suka sani littafi na farko daf'i hamil tirab an ayatul kitab na al-sheikh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu kuma as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna cikin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid a shafi na 117 a mas'ala ta 348 a cikin suratul a'raf malam yake cewa fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa mathaluhu ka mathalil kalb misalin sa misalin kare ne in tahmil alaihi yalhaf in ka ce zaka kore shi zaka ga yana sakin halshen sa aw tatruku yalhaf kuma ko ka bar shi da yana sakin halshen sa kenan duk dai to eh wannan aya tana da wani abu da yake gaba ko bayanta wanda dole sai an hada shi ne zamu fahimtar ayar da kyau inda Allah subhanahu wataala yake cewa watlu alaihim naba allazi atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin watlo alaihim ka karanta musu na ba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyinmu to allazi atainahu ayatina na an kawo ismul mausul shi kuma ismul mausul in cikin tarihi ne akwai mutanen da ake nufi idan kuma cikin hukunci hukunci ne to ya shafi kowa da kowa yana da kyau mu fahimci wannan domin ana cewa asma'ul mausulat suna daga cikin siyaghul umum kuma yadda malaman usul fiqh suke cewa to amma ana taksisin su wani lokaci kuma wani lokaci ana iya taksisin su da nassi ko kuma taksisin su idan cikin labari suka zo ba suna nufin kowa da kowa ba domin allazi atinahu ayatina ba kowa ne aka ba ayoyin ba na ana nufin wani mutum ne to malaman tafsiri sun yi sabani kan wanda an ce an bashi ayoyi wasu daga cikin malamai suna kinin wani mutum da ake kira Abu Amir Ar-Rahib wanda kuma yana daga cikin mutanen Madina baban ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ake kira Hanzala wanda ake kira ghasilul mala'ika wanda mata mala'iku suka yi masa wato wanka an kashe shi a yakin Uhudu ya yi aure bai tare da matarsa ba matarsa wadda ake kira Jamila diyar shugaban munafikan Madina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul to shi wannan mutumin ana ganin kamar shine ake kira da watlu alaihim naba alladhi atinahu ayatina Allah ya bashi sanin littafi ya san wato littattafan farko amma kuma da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana sai abin bai abin nan ba wasu kuma suka ce a'a wani mutum ne daga cikin bani Isra'il wasu kuma suka ce wato ma'ana mutum ne daga cikin bani Isra'il ko kuma wani mutum ne daga cikin alkan'aniyin mutanen kan'aniyawa duka kaga malamai sun kawo allazi atainahu ayatina to wasu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa abinda ake nufi da allazi atainahu ayatina wani mutum da ake kira umayya bin khalaf an gane ko al-thaqafi wanda ya kasance yana karanta littafan farko kuma ya san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai bayyana a cikin jaziratul arab za a tado wani annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana gaskiya ta bayyana gare shi sai ya ki karbatta hamma yake kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa da ni da kai duk wanda yake makaryaci to Allah ya kashe shi wahidan taridan yana makadaici kuma yana wanda aka kore shi ko kuma yana cikin kunkumin daji ma'ana shi kadai to wannan mutumin sai tafi zuwa ƙasar sham zuwa ga waɗansu masu mulki su taimaka mishi domin ya yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina har ya gina masallaci ga munafikai wanda shine suratu tauba ta zo bayani akan sa walladina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl duka dai an kawo waɗannan maganganu ina fata an fahimce ni to kenan dai abinda dai malamai suka fi tafiya akan shi cewa mutum ne daga cikin wato bani Isra'il rajulun min bani Isra'il ba wai mutum ne ba wanda yake abin nan to amma suna kawo shi suna kiran sunansa shine Bil'amu dan Ba'ura duk da yake cewa sunan shi bai tabbata a nassi ba to kuma ba za mu ƙaryata ba kuma ba za mu tabbatas ba tunda ba mu samu nassi ba tunda abu ne wanda sai an samu nassin da ya ƙaryata ake ƙaryatawa ko an samu nassin da yake gaskatawa ake gaskata shi kamar ka'ida ce ta mu'amala da kutub na al-isra'iliya ce da ake kira wanda hadisi da yazo la tusaddiqu ahlul kitab na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa la tukadhibuhum hadisi ne Abu Hurairah in ban manta ba cikin sahih al-Bukhari malamai suke cewa ba ya ce kada a gaskata su gaba ɗaya ba kuma kada a ƙaryata su domin magana haka nan ba za ta fassaro ba amma abin da ake nufi wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum almuhimmu dai suna da hukunci guda uku idan aka samu nassi ya tabbatar da abin da yake sun faɗa ko yana cikin littafin su sai mu gaskata nassi domin shine ya tabbatar da wannan misali wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs Allah ya ce cikin at-taura ya sanya shari'a ta cewa wanda ya kashe mutum za a kashe shi wannan sai mu tabbatar da shi alqur'ani ya tabbatar da shi wanda alqur'ani ya bayyana sun canza shi ƙarya ce suka yi ma Allah tunda ya ce wa yaquluna ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun suna ma Allah ƙarya kuma sun san cewa ƙarya suke yi kamar da ayoyi da dama suka nuna wannan to sai mu ƙaryata shi saboda alqur'ani ya ƙaryatar da shi misali ƙaryar da suke yi na cewa an haramta a cikin shari'a su cin naman raƙumi wanda kuma Yaqub shine ya haramta ma kanshi wannan kenan ba shari'a ce ta wadda ta shafi kowa ba kuma Qur'ani ya faɗi wannan kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'il illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون kaga Qur'ani ya nuna cewa dukkan abinci halatta ne gare su sai abin da shi Isra'ila ya haramta ma kanshi illa ma harrama Isra'ilu nafsi min qabli an tunazzala at-taura kafin ma a wato saukar da at-taura alwashi ne yayi kamar yadda suke faɗa cewa yayi alwashi cewa ko kuma kamar yadda nasoshi ma suke nuna ma cewa yayi alwashi cewa idan Allah ya ba shi lafiya zai yana da wani ciwo da na jijiya irkun nasa ciwo ne wanda ya shafi wata jijiya da ake kira irkun nasa da take wato a cikin katattaran mutum to sai ya haramta maka shi wannan wannan wata shari'a ce da ta shafe shi ko kuma Allah kuma ya karbi wannan alwashin nashi to dan haka game shi ko kuma a dauko dan su abubuwa a haramta su inda babu nassi kaga Qur'ani ya kareta da wannan sai mu kareta shi wanda ba mu samu nassi ba wanda ya gaskata ko ya karyata sai mu ja bakin mu domin kada mu zo mu karyata labarin da suka bayar tana yiwa yana daga cikin ababen da ba su canza ba cikin maganar Allah sai mu ta maganar Allah ba mu sani ba akwai littafi mai muhimmanci a cikin wannan al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir was sunna na Abu Shuhba da kuma littafin al-isra'iliyat na Muhammad al-Ghazali ba Ahmad al-Ghazali ba wancan mutaqaddim wanga Muhammad al-Ghazali mu'asir ne dan kasan Misra ya yi littafi akan wannan su kaga ɗalibin ilimi ya samu waɗannan littattafan zai iya bincike akan su dirasa tafsirin wa tatbiqa sannan kuma yadda mutum zai fahimce su duka inda suka kawo bayani kan wata aya sai ya sa alama kina in ya zo kan wannan ayar sai ya kawo ya yi bincike kan waɗannan abubuwan kuma daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci ma'ana kenan ka san inda suka yi magana in ka duba daidai karkashin wannan ayar sai kaga abin da suka kawo kuma ba a cewa dan littafin ba a karanta su ba su da amfani saboda ko bayyana kuskuren da ke cikin su irin yadda kiristoci suke wuce iyaka wajen girmama annabi isa da irin yadda su yahudawa suke kaskantar da annabawa abu ne wanda zaka iya karantar sa kaga kenan ba abin mamaki bane don sun walakantar da musulmi a wannan zamanin domin abubuwa ne wanda su yahudawa sun saba ma annabawa ma kuma waɗanda suke annabawansu ne kuma da yaren su suke kuma jinsin su ne to balantana wanda ba jinsin su ba ba yaren su ba kaga ba abin mamaki bane da haka cewa ba a karanta su wani lokaci zaka iskiyar barin su a'a bayyana kuskuren da ke ciki ma yana taimaka ma ɗaliban ilimi wajen bincike ina fata an fahimci ni almuhimmu dai wannan mutum an yi sabani kansa amma dai abinda an kafirin jaye suwa dama suratul araf tana bayani ne kan bani isra'il ana magana kansu sai Allah ya gitto kan zancen farkon halitta wa idna taqal al jabal fawqahum sai aka yi zancen aqida da kuma asalin halitta yadda Allah halicci mu cikin tsatson annabi adam da alƙawarin da kowa ya dauko wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ana kare wannan sai aka ci gaba bayan an yi i'tirad ko at-takhallul sai aka dawo kan magana kan wani malami daga cikin malaman bani isra'ila wannan shine abinda malamai suka firin jaye suwa ba tare da kuma da dole sai mutum ya ɗauki wannan ra'ayin ba to shi wannan bil'amu ɗin kamar yadda suke kawo cikin kisoshi suke cewa yana da da'awa guda uku da Allah ya masa alƙawalin zai karɓa to yana da mata mai kyau wato shi wannan malamin to sai tana ɗaukar hankalinsa to wata rana da ya hushi sai mata addu'a ya ce yana fatan ta koma wato kalba ko kilba wato ta koma kamar karya sai Allah ya mayar da ita karya kamar da suke cewa ana da anan tunda mace idan tana da kyawu galibi ba ta bin dokar kowa ba ta bin dokar Allah ba ta bin dokar kowa maganin ta kan ita abin da take so za ta yi to shi yasa zama da ita yana da hatsari wani lokaci in ba ta fahimci addini ba tana da imani ana nan ana nan da ya mata addu'a ta koma karya to abin sai zamanto akwai matsala to sai ya ga cewa ya cutar da kanshi kuma ko kuma ‘ya'yanta suka nemi ya taimaka bai dace bar mahaifiyarsu haka ba. Shi kenan sai sake yin addu'a Allah ya maida ta irin yadda take sai ta dawo da kyawunta. To, kiran yanzu gashi ya yi mata addu'a ta koma wato addu'a ta farko da ya mata ba ta da kyau sai mata addu'a ta koma mace mafi kyau sai ta zama daga cikin mata mafi kyau. to ta samu kyawu shikenan dama mace idan tana da kyau galibi sai wannan kyan ya rude ta shi yasa ke galibi matan da suke da kyawu ba su cika samun nasara a rayuwa ba galibi saboda wannan yana hana su karatu tunda tun suna karana ake so a aure su na biyu wannan yana hana su zama gida guda sai ka iske ana yawan sakin su can tana da ɗaɗai can tana da ɗaɗai can tana da ɗaɗai saboda kyawun tana ganin ko da yaushe aka sake ta tana samun maza suna ma ko tun ta ma tana cikin gidan mijinta waɗansu suna waya da ita ko wani abu in lokacin waya ne suna ƙoƙarin su ga ta fito sun aure ta wanda za ka ga waɗansu ma wal iyazu billah har a ƙasar maka mace ta je aikin haji wani ya je ya yi ƙoƙari ya gaya mata cewa idan ta dawo ta kashe auren ta shi zai aure ta to kaga sai ta kasa zama wuri guda kullum tana samun ƴaƴa can biyu can uku can ɗai can kaza sai ta zama to ga taran dai sunan tana auren ne ba zira take yi ba wata kuma wannan kyawun ya ruɗe ta ta zan karuwa wata wannan kyawun ya ruɗe ta ya zama to ba ta mutunta addini ƙarshe dai sai zama to ba ta da nasara ba za ta iya yin karatu ba sannan ba za ta iya yin zaman aure ba ƙarshe kuma ta zaman tuma ko karo ko abin da ya kamata haka sai kyawun ya ƙare ita bata amfana da shi ba wajen addini bata samu kuma ƴaƴa masu albarka ba to dai mata wannan addu'a dai altakaice sai ta bijiri sai ta yi kyawu sai kuma ya sake mata addu'a ta koma karya kalba kenan da ta koma karya ƙarshe kuma ƴaƴanta sai suka ga sun cutu suka nemi mata addu'a sai mata addu'a sai Allah ya sake dawo da ita akan halin da take ciki wadda take abin nan halinta na farko to ala ayyati hal kenan addu'o'i guda uku da Allah ya bashi sai ya asara duniya kawai ya nema da su bai nemi lahira ba to duka waɗanda abubuwa fa zahabatid da'awat sudan waɗannan addu'o'in sai suka tafi a banza kamar yadda malamai suke cewa to waɗannan duka abubuwa dai ana kawo su amma babu nassi akan su ina kokarin nabba yan uwa saboda wani zai kawo su a matsayin kamar nassi wani kuma zai ganin kamar karanta su bai da amfani amma idan ba a karanta ba aka yi bayanin illar da ke ciki ko aka faɗi hakikanin al'amarin to kuma wani ba zai fahimta ba ko kuma da ya ji sai ya ɗauki abin kamar haka yake to almuhimmu dai Allah ya ce ya bashi ayoyi an gane ko to kafin mu ci gaba da bayani cikin littafi akwai mas'ala guda biyu da suke da muhimmanci a nan na farko da anka ce atainahu ayatina an bashi ayoyi ba shike nuna annabi bane mun faɗi wannan mas'ala cewa ba dole bane in an ce an bashi ayoyi ko an saukar masa da ayoyi ana nufin kai tsaye Allah ya ce muna al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum mun sabka muku da littafi wanda akwai daukaka ko a ciki shi yasa da mun bar alqur'ani babu wata daukaka wanda zamu samu da mun bar musulunci na gaskiya babu daukaka da zamu samu sai kaskanci to kenan an ce an sauka mana littafi alhali ko ba dukkan mujibilu yanzu ya kawo da littafi ba ma'ana an saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ta fuskar shi muka samu kenan shi wannan da an ka ce atainahu ayatina wato shi tana yiwa malami ne ta fuskar annabinsa ya samu ina fatan ana fahimta ta domin annabawa kansu suna iya aiki da shari'a ta wani annabi ko da an ba su littafi ina fata an fahimce ni mun taɓa bayani kan wannan cewa wanda suka ce annabi shine wanda an kai ma wahayi amma ba a ce gaya ma kowa ba wannan magana tana da rauni ta saba ma alqur'ani don Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyin mubashirin wa munzirin Allah ya turo annabawa mubashirin masu bushara wa munzirin masu gargadi to idan an ce annabi ko masu saka da ya gaya ma kaga wannan magana ta saba mana sai alkur'ani sai dai waɗansu suka ce annabi shi ba a bashi littafi ba a'a Allah ce wa anzala ma'ahumul kitab Allah ya saukar da littattafai tare da su don nan al jinsiya ce al tana da ma'ana kuma an rubuta suke dauka za su kai kusan guda 11 zuwa 12 idan ka diba cikin mughnil labib an kutubil a'rib libni hisham al ansari da ka samu ma'ana kusan guda 11 to kaga in baka san ma'anonin su ba in an ka ce al shin wacece kai baka sani ba ka zo kai fassara to amma zance mafi inganci annabi koda an bashi littafi koda abin nan amma ana iya sashi ya aiki da shari'a ta wani annabi shine bambanci tsakanin ar-rasulu da annabi dan Allah ya ce inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu kaga mun saukar da at-taura cikin ta akwai shari'a da haske waɗanda ke hukunci da ita annabawa kenan kaga tana yiwa an ba su littafi kuma an ce su yi shari'a su yi aiki da shari'a annabi annabi Musa don ta fita su girma ina fata ana fahimta ta to don haka ya kamata mu fahimci bambanci tsakanin annabi da ar-rasul to atainahu ayatina a'a an bashi ayoyi ma'ana ta fuskar annabinsa ba kai tsaye ba dan da wannan ne waɗansu suke kafirtar da annaba su to annabi ma zai shiga wuta don gashi nan atinahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin ina fata an fahimci ni Allah ce walau ina la rafa'nahu biha da mun so da mun daukakar da shi da ita nan la rafa'nahu sai kai hattara hu innan ad-dabir yana daga cikin asbab ikhtilafil mufassirin abinda ke sa masu tafsiri suna sabani ba wai haka ne kawai suke sabani ba waɗansu malamai suka ce damiri hu shina koma zuwa ga shi malamin da an ce an bashi ayoyi watulu alaihim naba alladhi atainahu ayatina waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a ad-damir yarji ila al-kufr al-mafhum min fakana min al-ghawin ma'ana walau shi ina da mun so la rafa'nahu ai la rafa'na al-kufr da mun dauke masa kafirci bi hada waɗannan ayoyin da muka bashi ina fata ana fahimta ta domin za a fahimci kafirci don an ce fakana min al-ghawin ina fata an fahimta to almuhimmu dai kenan ba dole bane wannan mutum ya zamanto annabi dan kawai ya amfani da wannan ya kafirtar da annabawa abu na biyu wanda nake son na faɗa kafin na je bayani malamai suke cewa wannan yake nuna cewa ba a koyi da wani in ba ma'asumi ba ma'ana ba a sakan mu mutum duk abin da ya faɗa an gane ko sai wanda yake ma'asumi annabi amma malami duk yadda kai ga ilimi ba a sallama masa a cikin koci mas'ala dan gashi nan wannan malami ne kuma yayi bata ya bata واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وان بابي ne ijtihadi da taqlidi babi ne mai fadi a cikin ilimin usulul fiqh daliban ilimi za su iya dubawa a cikin wannan almuhimmu dai sai Allah subhanahu wataala ci gaba da labarin shi fansalakha minha sai fita daga cikin waɗannan ayoyi kamar yadda maciji yake fita daga cikin salumcinsa wannan fatar tashi wani lokaci fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bishi ko ko fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya sanya shi cikin magoya bayansa wadda ke cewa malami in ya bace shedan ba bayan sai yake komawa wannan fassara tana da nauri domin shedan shine shugaban halaka ko kuma ke tura kowa cikin halaka shi yasa ma yace wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li dan haka dai fa atba'ahu shaytan shedan ko da ya bi ta bayan sa dan ya ingiza sani cikin halaka ba wai dan saboda shi ya fi shedan halaka ba ko kuma a'a fa atba'ahu shaytan shaytan ya siya shi daga cikin magoya bayan sa fa kana min al-ghawin sai waye gari cikin halaka ku Allah kai mu tsari da halaka duniya da lahira walau shi'na la rafa'nahu biha da mun so da mun daukaka shi da waɗannan ayoyin ko ku walau shi'na da mun so la rafa'nahu da mun dauke kafircin biha da waɗannan ayoyin an gane ko walakinahu akhlada ila al-ard sai dai shi ya karkata zuwa ga ƙasa nan ba akhlada ila al-ard ba ana nufin ya tabbata don ba mu tabbata a bisa lurin ƙasa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fahum al-khalidun akhlada ila al-ard ma'ana ya karkata zuwa ga ƙasa ma'ana ya karkata zuwa ga son birra dadin rayuwar duniya ina fata an fahimce ni wanda shine dalilin da ke sa da yawan mutane suna halaka wato asalin abin da ke halakar dan adam abubuwa ne guda biyu ko malami ne ma ko ba malami ba ne shine na farko suke cewa kwaɗayi na biyu kuma tsoro shi yasa Allah subhanahu wataala ya ja hankalin malaman bani Isra'ila cewa kada su yi wannan domin shi ne sanadiyar halaka su wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada ku sai da ayoyina da wani dan abu kaɗan wannan ibara ce an kwaɗayi kuma an ce sayar da ayoyi ba wai sai an baka kuɗi ba a'a a baka matsayi ka sayar da ayoyin Allah in ka canza su a baka wato kuɗi ka sayar da su a baka mace mai kyau don saboda ka bar gaskiya ka sayar da ayoyin Allah shine abin da ake nufi duk abin da za a baka dai a takaice ka bar gaskiya shine ka sayar da ayoyin Allah ka yi musanya an gane ko kenan abin farko da ke halakar da dan adam wato kwaɗayin kwaɗai na biyu kuma shine abin nan tsoro shi yasa Allah ce wa iya ya fattaqun ni kadai za ku ji tsoro na kuma in an ce tsoron Allah kadai za a ji ba shine in ana halbe halbe baka je a kashe ka kai wai baka jin tsoro a ba haka ake nufi ba domin annaba in za su je wajen yaki suna ɗaukar sulke su ɗauki mataki ma'ana dai kada ka ji tsoron faɗar gaskiya matuka kana akan gaskiya kuma ko da babu alamun mutuwa idan ta zo za a kashe kaɗin ka dogara ga Allah amma ba ana nufin kawai mutum ya je ya ce ni na yadda da gaskiya kawai ana halbi a je a halbi shi a'a ka koyi ma yadda zaka ɓoye don ka samu magoya baya ka yaƙi makaryata wannan ilimi ne wanda ana buƙatar sama a musulunci ina fatan an fahimci ni kenan kwaɗayi shine ke halaka ɗan adam kuma dama abubuwansa wato malamai sun faɗa duk wanda yake son ya ci nasara sai ana son a same shi da abubuwa guda hudu idan ka ƙetare tarko uku to akwai yiwuwar in Allah ya suka cimma burinka ana kiran su almimatul arba'a ko alfuhuhul arba'a alfuhuh jam'i ne na alfahu alfahu kuma da larabci wato shine wato tarko to jam'in sa ana kiran sa fuhuh ko kuma almimatul arba'a mimun guda hudu waɗanda duk mutumin da yake son ya kai labari sai ya kiyaye su na farko kwaɗayi na almansib almansib shine matsayi da mimun da nunun da sadun da ba'un duk wanda ke son girma girma ko na siyasa ko girma na duniya dai a takaice ko wani irin girma to idan mutum ya fiye son girma alamun halaka ya bayyana gare shi kuma ba zai ci nasara ba na biyu almal kuɗi mutumin da yake da kuɗayin dukiya ba zai taɓa tsaya ma gaskiya ba na uku almar'atul jamila mace mai kyau duk mutumin da kawai shi da ya ga mata masu kyau shikenan kawai mata yake so to babu zancen su ya kai labari a duniya sai kuma mimun ta hudu almaut shine kisa to duk mutumin da bai damu da matsayi ba bai damu da kuɗi ba bai damu da mace mai kyau ba to idan ana son a hana shi ya kai ga burinsa sai dai almautu a kashe shi su ne almimatul arba'a da haka kwaɗayi da kuma tsoro su ne ke sa ɗan adam baya cin nasara a duniya kuma da yawan mutane ba sa da haƙuri ga abin da suke da kwaɗayi kuma ba sa da haƙuri wato ga abin da suke jin tsoro na fata an fahimci sai su manta da Allah duk abin da kake da kwaɗayi ana samun shi wajen Allah kuma duk abin da kake tsoro Allah zai baka kariya gare shi to don haka dai wannan malamin kuma da aka ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila ba wai kada ku sai da ayoyina da wani abu dan kadan ba ba ke halatta maka cewa dan an baka kuɗaɗe masu yawa ba ka je ka sayar da ayoyin Allah ba haka aya take nufi ba ko da duniya gaba ɗaya aka baka kalilanci dan zaka mutu ko dai ta ƙare maka ko kuma ka tafi ka barta sannan daɗin da zaka ji na duniya yan shekaru ne da Allah zai barka shekara ɗari biyu ya baka duniyar gaba ɗaya sai ka rukkuce ka lalace ba ka jin daɗin duniyar da komai ba to kenan ko azabar da zaka iske ta kabari dai a sanya ka cikin kabari yanzu mutum na farko wanda ya mutu dan annabi adamu na farko wanda ya kashe daya wancan din na farko din da aka kashe tun ranar da ya mutu har yanzu fa in ni'ima ce na cikin ni'ima wancan kuma wanda ya mutu akan kafirci tun wancan lokacin fa yana cikin bala'i shekaran da ya cikin duniya ta kaitattu ne amma waɗanda dai zai yi cikin kabari kadai bala'in su sai fa an yi tashin duniya kafin ma a je wajen hisabi da shiga jahannama da haka duk abin da za a baka kalilan ne fa kada ka je kai fassara ka ce a an ba da kuɗaɗe masu yawa Allah ya ce a karba ba haka nan su yake nufi ba da haka ƴan uwa sai a yi hattara فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يا كركت زواج كسا يا بجن دائر رأي الدنيا واتبع هواه يا بسرنسا ما لم يسكت وصر شيني أبو مفي حسري ga ɗan adam domin yana makamtar da ɗan adam son rai sannan da yawan mutane suna iya kauce ma abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba amma banda son rai abinda malamai suke cewa kenan kaga lata uzza da qur'ani ya faɗa a fara'aytumul lata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra da manata da sauran waɗancan abubuwa da aka ce an bauta musu zamanin annabi nuh wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra sunayen wato gumaka ne wudd da ya'uqa da nasra da aka kawo wanda kuma an same su a zamanin jahiliya ma akwai sunayen su waɗannan gumakan waɗanda malamai suke cewa kamar yadda ibn ibn ashur yake cewa ba waɗancin bane na zamanin annabi nuhu amma sunayen ne ana iya ɗauko a azama waɗansu gumakan to waɗannan yanzu sun bata ga munan ba ma shirka galibi ƙasashen musulmi addini akwai shi amma abin da ya fi ƙarfin kowa yanzu nan in ba wanda Allah ya tsari ba shine son rai a fara aita mani takhadha ilahahu hawa yau ga munan idan ka duba ba malaman ba ba 'yan siyasa ba ba masu kuɗin ba ba maza ba ba mata ba kafin ka samu wanda ke iya saba mason ransa ya bi Allah akwai wuya shi ne wato abin bauta wanda wato ya gagari kowa sai dai Allah shi mu tsari Allah ya shirye da mu wata ba a hawa sai Allah ce to fa masaluhu ga ita ayat da malam ya kawo yanzu mu dawo cikin littafin fa masaluhu misalin saka masalil kalbi kamar misalin kare ne in tahmil alaihi in ka kore shi shine in tahmil alaihi nan ba ana nufin in ka dauke shi ba an gane ko hamala alaihi ma'ana ya kai masa hari hajamahu yalhas zaka yana sakin bakinsa yana gudu yana fito da halshensa yana zazzalniya aw tatrukuhu in ma kuma ka bar shi yalhas zai ci gaba da yi kenan duk dai masa ce ya kare ga wuya to malamai suna cewa eh kamar wani wani lokacin kullum sai muna ga in an kamanta da kare kamar mummunan misali ne sai malamai suka ce a'a ana son a san waje hushabahi shi yasa zaka ga maganganu da dama waɗansu suka ce a abin da ake nufi ai kare abu ne wanda bai da kyau kamar yadda an ka sifanta malamai malamin da bai aiki da shi gashi na an sifanta shi da kare kuma ana sifanta malamin da baya aiki da ilimin sa da jakki مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا an kamanta shi da jakki to kuma nan an kamanta shi da kare to ta wace fuska ne sai waɗansu suka ce ai kare abu ne wanda bai da kyau sai aka ce a'a ba kowace sifa ce kare ke ɗauke da ita ba wanda ba ta da kyau imamu shatubi ya ɗauki sifa mai kyau ta kare ya kamanta shi ya ba da misali shi ce ai koyi da shi imamu shatubi yake cewa a cikin shatubiya wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wa ma ya'tali fi nusihihim mutabadhdhila wa qad qila an ce kun kal kalbi kazan tamkar kare yuqsihi ahluhu mutanensa suna nisantar da shi shine aqsa yuqsi iqsa nisantar da abu an gane ko subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa yuqsihi ahluhu mutane suna kokarin korarsa amma wama ya'tali fi nushihim mutabazzila shi ko bai guje bai gushi ba bai gajarta ba shine wama ya'tali daga ala ya'luni shine gajartawa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala ba sa gajawa wajen yi muku banna to wama ya'tali fi nusihim mutabazzila bai gushe ba bai gajarta ba wajen yi musu nasiha na sun tafiya tare da su mutabazzilan yana ba da kansa kenan daga cikin sifofin kare akwai amana har wani ma wani littafi imamul marzabani ya yi littafi khasa'isul kilab in ba manta ba ala kathirin min man labisa siyab dabi'o'i da kare ke banta ala kathirin min man labisa siyab wanda sun fi da yawa daga cikin mutane da suka sanya sutura dan adam kenan kaga kare yana da amana da yawan mutane yanzu ba su da amana karen gidan mai talaka bai taba koma gidan mai kuɗi ba sai dai je gidan mai kuɗi ya dan ci kashi ko ya kwaraka ya dawo amma karen talaka baya komawa gidan mai kuɗi mu ko yanzu ƴaƴan da ka haifa idan talauci ya zo ma za su wace su je gidan masu uwa ɗansu ƴan uwansu kuma su dinga zagin ka matarka za ta gudu ta barka ashe kare kuma yanzu kare ana koya masa karatu ya zamanto ɗan sanda ma wanda zai shinshina bom kare yana gadi kare yana gadin gida duk da yake ba muna cewa ya halatta ba a sa kare kai gadin gida in ba akwai lalura ba gidanka yana wurin da babu mutane ana iya yi maka sata karshen gari kare mai tsaron mashiya wanda ke kula da dabbobi kare mai tsaron danga duka ana amfani da shi kare mai karan farauta ina fata ana fahimta ta to ka gani ashe kare ma yana ɗaukar ilimi kuma yana daga cikin dabbar da Allah ya faɗa tana ɗaukar ilimi to allimuna hunna mimma allamakumullah ashe kare ba ko ina ne an kasafanta shi ake ɗaukar mummuna sai an dibi shin a wace ɗabi'a ne to haka dan adam ya an kamanta shi da wani abu sai an duba shin wace fuska ce to shi yasa malamai suka ce nan kare abu ne wanda yake bai da kyau bai da fuska mai kyau amma Sheikh Ibn Ashur a cikin At-Tahrir wa Tanwir yake cewa a'a nan ba an hankalta ma jikin kare bane ko idon sa ko wani abu abinda Allah subhanahu wataala yake nufi nan da an ka ce in tahmil alaihi yalhas in ka kore shi harshen sa yana zazzala aw tatrukuhu yalhas in kuma ka bar shi kuma zai ci gaba da zazzalo harshen sa ma'ana yake cewa sura ta kamanceceniya anan wajhu shabahi abinda malaman balaga suke cewa wajhu shabahi shine cewa ga al'ada idan mutum yana jahili zai aikata barna kamar yadda Allah ya faɗa mutane sun kasance kafin bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin bata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin amma da addini yazo sai suka shirya to ita shi ita wato aikata barna abu ne wanda ana danganta shi zuwa ga jahilai to amma kuma ana ganin idan ilimi ya zo to za a samu canji ko ba haka ba idan ilimin iboko ya zo misali ko ilimin kere-kere mutane za su samu ilimi su yi kere-kere su ci gaba a duniyanci idan ilimin addini ya zo mutane za su gane addini su yi aiki da shi to ya kamata a samu bambanci tsakanin lokacin da kana jahili da lokacin da kana da ilimi to amma hali na bani Isra'il kamar da Allah ya ce fa makhtalafu hatta ja'ahum al-ilm musu yi sabani ba sai da ilimi ya zo musu wai ma'ana ilimin da ya kamata ya hada kansu min ba'd ma ja'atuhum al-bayyinat bayan hujjoji sun zo musu lokacin da ya kamata su hada kawunan su kamar yadda ya zo cikin ayoyi daban-daban sai ka iske a'a ilimin lokacin da ya zo suka ki aiki da shi to shi ma wannan malamin Allah yana nuna cewa canda da bai da ilimi ya bata sannan kuma yanzu ma da muka bashi ayoyinmu ya bata kamar yadda kare in yana kwance ko ko yana zaune zai fito harshen yana zazzalniya in kuma ya tashi na tafiya yana zazzalniya ma'ana fitar harshen ba ta canzawa don saboda yana zaune yana hutawa ko ya tashi yana tafiya shine abin da ake son a ce fa masaluhu ka masal kalb in tahmil alaihi yalhas malam yace to wannan tamthilul li hali bil'am misali na bil'am fa kaifa qala ba'dahu ya aka kuma sai Allah yace sa'a masalanil qaumul ladina kazzabu bi ayatina yayi muni misalin waɗanda suka karitar da ayoyinmu malam yace wal masalu shi ku misali lam yudrab illa li wahidin kuma mutum guda ne an ka buga misalin shi kuma an ka ce alqaum alqaum kuma mutane na jama'a masu yawa to kenan kamar babu mutabaka ta ma'ana sakankanin su shi yasa malam ya kawo wannan to mice ce amsa qulna zamu ce al masalu fi surah misalin da an ka bayar a cikin kamanceceniya da aka yi sura kamantawa wa in duriba li bil'am ko da an buga shi ga bil'am duk da muke munci babu nasin da ya tabbatar da sunan shi kuma babu nasin da ya kore walakin urida bihi kuffaru makka ta kulluhum abinda ake nufi da shi kuffaru makka mutanen makka kafirai gaba ɗaya ɗinsu li'annahum domin su sana'u ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sun aikata ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko bi sababi mailihim ila duniya saboda sun karkata zuwa ga duniya wa shahawatiha da shawatta minal kaidi daga kaidi wato a ce kitsa sharri wal makri da makirci ma yushbihu wato fi'la bil'am abin da ya kamancece na da aikin bil'am ma'a Musa da tare da annabi Musa alaihi salam amincin Allah ya tabbata gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalu salatu wa atammu taslim kenan shi yasa sai aka buga kenan misali mutanen Makka yadda bil'am ya bujje ma annabi Musa in ma an ce tare da annabi Musa almuhimu dai Allah ya ce ba shi ayoyi ba mu sani ba yayi aiki ne da at-taura ko ko yayi aiki da shi annabi Musa ko ko ya rayu tare da annabi Musa duka da nisu bai bayyana wannan ba kuma ba dole bane sai bil'amu tun da shi ba bai tabbatar da sunan shi ba allazi da atinahu ayatina Allah ya ce to ala ayati hal kenan dai sun karkata ga duniya sai ce to mutanen makka aka buga misali da su asani na biyu malam yace wasu suna suna ganin anna koko shi malam yana ganin anna sa'a masalan lil qaumu raji'un ila qawlihi masalan lil qaumu la ila awwalil aya ina fata an fahimci ni kenan nan yana komawa ne zuwa ga wato raji'un ila qawlihi masalanil qawm kenan misalin mutane la ila awwalil aya ba yana kuma ne zuwa ga allazi atinahu ayatina ba فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ثم قال ياك متى كاو ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا سيكاو ساء مثلا القوم yana yiwa kuskure ne wajen masu buga littafin su kai kuskure yana yiwa shi kuma malam tana yiwa shi na yin kuskure kuskure kowa yana yin kuskure kenan da Allah ce zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina an gane ko faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun to sa'a masalan lil qaum kidan nan an tashi daga magana zuwa ga bil'amu an koma zuwa ga mutanen da an ka ci zalika masalul qaum alladhina kazzabu bi atina wannan shine misalin mutanen sun karatar da ayoyin mu ina fatan ƴan uwa sun fahimci domin qur'ani na da wannan uslubi da ake kira na al-intiqal yana magana kan wani abu sai ya cirata ya tai zuwa ga wani abu ko ko sashen shi ba shi din ba Allah ce walaqad zayyana sama'a dunya bi masabiha mun kawata sama ta duniya da al-masabih tauraru sai Allah ce waje ja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya waɗannan tauraru su zamanto abin jifa ga shedanu alhali ba da tauraron Allah yake jifar su shedanun ba a'a da wutar da ke cikin su yula kamar yadda su malamai suke cewa kidan kaga nan an tashi daga taurari an koma zuwa ga wutar su to nan an tashi daga bil'amu an koma zuwa ga mutanen da ake magana akan su duk mutanen da suka abin nan ina da ina da kyau ƴan uwa su fahimci wannan in ma mutum yana son ƙarin misali akwai wannan misali a cikin suratul mu'minun inda Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin hakika mun halicci dan adam daga ta ƙasa sun baje alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi zamanto nutfa an gane ko wato digon maniyi alhali wanda an ka halitta da ƙasa shine annabi adamu ba a mai da shi digon maniyi ba ma'ana mun halicci asalin dan adam shine annabi adamu daga ta ƙasa sun baje alnahu ay sun baje alna jinsal insan nutfatan fi qararin makin domin shi annabi adam ba a halice shi da mani ba wannan intiqal ake kiransa uslubi ne wanda yake ya kamata ɗaliban ilimi a mai da hankali zuwa gare shi To, ‘yan uwa wannan shine abin da malam ya kawo kuma aya tana kumshe da waɗansu abubuwa waɗanda mun ɗan gabatar da su saboda bayi ne wani lokaci a ce a bi bayanin haka kai tsaye ba tare da an ɗan bijiro da waɗansu mas'aloli ba waɗanda za mu fahimtar ayar. Allah ya mana jagoranci. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari uku da arba'in da tara a cikin littafin As'ilatul Qur'ani al-Majid wa Ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in kila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace kenan manzo ya ce ko kuma bayani in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ba komai bane face nadhirun mai gargadi wa bashirun kuma mai bushara liqaumin yu'minun ga mutane masu imani wa huwa sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana bashiran ya kasance mai bushara wa nadhiran mai gargadi lin nasi kafatan ga mutane gaba ɗaya kamar qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan lin nasi ba mu turo ka ba face sai ga mutane gaba ɗaya bashiran wato kana mai bushara wa nadhiran kuma mai gargadi ina fata an fahimta qulna zamu ce almuradu bi qawlihi abinda ake nufi li qaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani li qaumin kutiba alaihim mutanen da Allah ya rubuta musu fil azali a can tun azal waga kalmata al azal kenan larabci ce annahum yu'minun za su yi imani wa inna ma khassahum bizikri Allah ya keɓance su da ambato li annahum humul muntafi'un bil inzar domin su ne za su amfana da gargadin manzo wal bishara kuma su za su amfana da bishararsa duna ghairihim banda wani su fa ka annahu ka kamar dai shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nadhirun mai gargadi na wa bashirun kuma mai bushara ne lahum gare su khassatan su kadai kamar su kadai ne dan su kadai za su amfana da shi kama qala ta'ala kama kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ma anta munziru man yakhshaha ai kai kana gargadi ne ga mutumin da yake jin tsoro ranar tashin alkiyama dan ana zancen kiyama ne lokacin da kafirai suke tambayar zancen kiyama wa yajuzu malin yace kuma yana halatta kenan wata amsa an yakuna ya kasance muta'alliqun nadhir wato kalmar da adda alaka da nazir mahzufan an shafe ta taqdiruhu yadda za a kaddara shi in ana illa nazirun ni ba mai komi bane face mai gargadi lil kafirin ga kafirai wa bashirun mai bushara ne li qaumin yu'minun ga mutane masu imani malam yace fastaghna sai ya wadatu bi dhikri ahadihima anil akhar wato dai ambaci ɗayan sai ya wadatu da ambaton ɗaya kamar staghna kamar yadda ya wadatu bil jumlati ga abin da yake an faɗe shi a jumlace alit tafsili daga rarrabewa fi tilkal aya a cikin wannan aya kenan ma'ana tun da an zo da shi a jumlace ba sai an fayyace shi ba li'anna ma'ana domin ma'ana wa ma arsalnaka ba butuno ka ba illa kafatan linnasi sai ga dukkan mutane gaba daya bashiran kana mai bushara lil mu'minina ga masu imani wa nadhiran kana mai gargadi lil kafirina ga kafirai kenan da yace tilkal aya wannan aya yake nufi an gane ko kenan bai kawo shi ba sai ya wadatu da shi to ma'ana nan sai ka fahimci cewa alqur'ani ko ka dauki cewa na an shafe wani abu bashirun an gane ko in ana illa nadhirun lil kafirin wa bashirun liqaumin yu'minun amma sai aka shafe muta'alliq din shi to amma duk da haka malamai suna ganin cewa a'a bayan ma wannan shine cewa nadhirun mai gargadi na gargadin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai tsaya ba ga kafirai akwai gargadi ga masu imani saboda su ji tsoron Allah kuma su kiyaye dokokin Allah kuma su ji tsoron saba ma wato dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ko? Sannan kuma da an ce mai bushara, manzo yana bushara ga muminai, kuma yana bushara ga kafirai cewa Allah zai gafarta musu don ayoyi suna nan da dama qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sannan kuma Allah subhanahu wataala ke cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in sun bari za a gafarta musu kenan wannan ita ma bushara ce dan haka dai gargadi ba ya shafi masu imani bane ba ya shafi kafirai bane su kadai kowa ana masa irin nasa kuma bushara kowa ana masa irin tasa wanda shine abin da nasoshi suka fi wato bayyanawa kuma ga aya cikin alqur'ani qarara tana nuna ana ma masu imani gargadi wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim ka gargadi wanda suke jin tsoron a tayar da su zuwa ga ubangijinsu to wannan shi dai ne abinda wato aya ta kawo kuma da bayanin da za mu iya faɗa a gurguje kafin mu je mas'ala ta gaba wannan aya da farkonta ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce ni kafirai suna tambayi lokacin da a kiyama a cikin suratul a'raf sai an ce ka gaya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah an dan yi bayani cewa ilimin ta yana wajen Allah to sannan kuma aka ci gaba da cewa ya gaya musu qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah ka ce musu ni bana iya jawo ma kaina wani amfani ko in tunkuɗi ma kaina wata cuta illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so ina fata an fahimta me yasa an ka gabatar da naf'u anan an ka jinkirtar da ad-dur a cikin Yunus misali da sauran wurare kuma a kawo dur qul la amliku nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah a cikin suratu Yunus malamai sun yi bayani cikin tafsiri zaka kuma cikin littafin tafsiri karkashin waɗannan ayoyin da littafin balaga ta alqur'ani zaka ga hikimar da ta sa aka gabatar da ad-dur da an-naf'u an gane ko sannan kuma da inda Allah subhanahu wataala yake cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na san gaibi lastakthartu min al-khairi da na yawaita samun alkhairi wa ma massani su da cuta bata same ni ba to wannan aya tana da iskali mai karfi kwarai da gaske a wannan wurin domin sanin gaibi baya iya canza kaddarar da Allah ya so ta same ka ina fata ana fahimta ta ko da ka san gaibi in Allah ya kaddara mutuwa za ka yi ai mun san za mu mutu to kaddara annu Allah ya faɗa maka ranar da zaka mutu to me zaka iya canzawa ba abin da zaka iya canzawa shi yasa a cikin wani littafi fawaid fi mushkilul qur'an na sultanul ulama izzuddin abdussalam sultanul ulama ya kawo wannan iskala yake cewa to ai sanin gaibi bai sawar ka canza abin da Allah ya kaddara maka tunda walau kuntu alamul ghaibi lastakthartu min alkhairi wa ma massani su ko ba haka ba to ai kuma ko ka san gaibi ko baka san gaibi ba abinda Allah ya kaddara mashi ne zai same ka ya ce to wannan wuri akwai iskali mai karfi amma abinda dai malamai suka fi ɗauka shine cewa a zahirin ɗabi'anmu na ana magana ne da yake ɗan adam bai san gaibi ba da Allah zai sanar da shi gaibi an gane ko kuma ya zamanto ya yarda da abin da ya kaddara mishi da cuta bata same shi ba in Allah ya so haka domin babu abin da zai faruwa sai da izinin Allah amma kasancewa ka san gaibi ko baka san gaibi bai hana kaddara Allah ta cin maka ina fata ana fahimta ta so da yawa abubuwa mun san su kuma suke samu mu ba yadda zamu yi haka Allah ya kaddara muna wannan iskadi da malam ya kawo to don haka dai yan uwa sai su yi hattara wajen bayanin wannan aya lastakthartu min alkhairi wa massani su in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni ba komai bane illa mai gargadi da mai bushara wani lokaci qur'ani sai ya gabatar da bashiran wa nadhira wani lokaci kuma ya zama nadhirun wa bashir sai ka karanta a cikin balaga me yasa an ka kaddama nadhir a wani wuri an ka kaddama bashir galibi ana magana da masu imani sai a kaddamar da bushara in ana magana da kafirai kuma sai a gabatar da wato gargadi akwai dai hikimar da take sawa a gabatar da wannan wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 350 a cikin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya ake Allah yace hikayatan an Adam alaihi salam hikaya daga annabi Adam wa Hawwa da Hawwa radiyallahu anhuma malam ya kawo radiyallahu anhuma ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sun sanya ma Allah ta abin tarayya domin ana magana ne kan annabi Adam sai aka ce sun nemi da falamma atahuma salihan dan ya ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shine halicce ku daga rai guda ita ce annabi Adam to aka zo ana magana kan su har aka ce falamma atahuma salihan lokacin da ya ba su da nan salihan ba ana nufin nagari ba wanda yake lafiyayye mai lafiya ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma sai suka sanya mishi wato abin shirka wa qala azza wa jalla kuma sai Allah ce fata'ala Allah fata'ala Allah amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga abin da suke shirka da shi. To can mai jin larabci zai ji an ce ja'ala lahu. To kuma nan ya ce fata'ala Allahu amma yushrikuna bai ce amma yushrika ne ba nan ma a lokacin kaga akwai iskali. To sai malam yace wal anbiya'u ma'sumun su annabawa an tsare su an mutlaqul kaba'ir daga kaba'ira tun da saga'ir ana ganin suna iya saga'ir ko su yi ijtihadi amma kaba'ir ni ba su aikata ballantana su kafirta in ba wanda suke cewa annaba suna kafirta ba wal iyazu billah kuma mun yi bayanin wannan aqida to ma'sumuna an mutlaqul kaba'ir an tsare su daga aikata kaba'ira fadlan an shirk balantana a ce su yi shirka alladhi huwa akbarul kaba'ir wanda daga cikin mafi girman wato sabo qulna za mu ce al muradu bi qawlihi abinda ake nufi da fadar Allah ja'ala lahu ay ja'ala auladuhuma kenan nan ba annabi adam da hawa ake nufi ba malam yace bi tariqi hadfi mudaf saboda an shahi mudaf a larabci sai a kawo kalma amma an shafe ta gabanta in ka zo sai ka kaddara misali was'alil qaryata allati kunna fiha ayya annabi yaqub sun ce ka tambayi alƙarya da muke a cikin ta alhali ba wanda sai zo tambaya alƙarya ce ke alƙarya menene ya faru asalin maganar was'al ahlal qaryati allati kunna fiha kenan ja'ala lahu ay ja'ala auladuhu malahu kenan ƴaƴansu ake nufi malam yace wa kaza kuma haka qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala fi ma atahuma game da abin da Allah ya ba su ai fi ma ata auladahuma ga abin da Allah ya ba ƴaƴansu wai ayyuda wa yu'ayyidu hadha abin da yake karfafa wannan magana qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya dauka daga shirkar da suke yi da su da shi malam yace haythu zakara dhamiral jam'i sai Allah ya kawo dhamiri na jam'i walam yaqul yushrikani bai kawo na mutum biyu ba wa ma'ana ishraku auladihim abinda ake nufi da ƴaƴansu sun yi shirka fima atahumul fima atahumullahu ta'ala ga abinda Allah ya basu tasmiyatu wato um, tasmiyatuhum auladahum bi abdil uzza suna kiran ƴaƴansu abdul uzza gumki ne da ake bauta ma a wato makka kenan wa abdu manata da abdu manata kenan manata wa manata thalithatul ukhra afara'aytum allatul uzza wa abdu shams da bawon kuma ash-shams rana wa nahwi zalika da tamkar irin wannan makana abdullahi marmakon su ce abdullahi wa abdurrahman ko su ce abdurrahman sunayen Allah ne arrahman da Allah wa abdurrahim da kuma abdurrahim malam yace waqila waɗansu malamai sun tafi cewa ad-damiru ja'ala lil waladi salih wa huwa as-salimu al-salimul khalq kenan nan ja'ala lil waladi sun sanya maɗa as-salihi nagari an gane ko malam yace to abinda ake nufi da shi nan ba ɗa nagari ba mai aqida ba zan ci aqida ake yi anan ba shi ga shi yaron wa huwa salimul khalq mai wato kyakkyawar halitta ya zo bai da wani rashin lafiya wa inna ma qala ja'ala abin da yasa Allah yace ja'ala sun sanya li anna hawwa'a domin ita hawwa kanat talidu fi batnin zakaran wa untha tana haihuwa a cikin ciki ɗaya namiji da mace kinan ma'ana tawaye ko tagwaye waƙila kenan sai zamanto ja'ala lil waladi salih sun sanya ma wannan ɗa an gane ko shuraka'a abin tarayya an gane ko ja'ala lil waladi salih wa husimul khalq wa inna ma qala ja'ala li anna kanat hawa talidu fi batni zakaran wa untha tana wato haihuwa guda biyu kenan shuraka ana ana nufin ta haife su tagwaye kenan nan su zamanto sharik ba wai yaro guda ne aka haifa aka ɗauka cikinsu ba an samu mashi wato ɗan uwansa wa qila waɗansu malamai suka ce al-muradu bi zalika tasmiyatuhu tasmiyatuhu ma iyahu Abdul Harith a'a sun kira wannan yaro tasmiyatuhu ma sun kira su iyahu Abdul Harith sun kira shi Abdul Harith an gane ko wal harithu ismu iblis shi ko al harithu sunan iblis ne fil mala'ikati a cikin mala'iku lokacin da abin nan kidan bai bijiri ba wa sababu tilka tasmiya dalilin da isa aka sanya mishi suna tasmiya yu'rafu min tafsiril aya za a fahimce shi daga wannan aya malam yace da aka aka sanya mishi wannan suna kenan za a fahimce shi daga aya ja'ala lahu shuraka'a sai suka sanya mishi abdul harith bawan harith kenan nan an kai shirka wa inda ma qala shuraka'a abin da yasa Allah ce shuraka'a bai ce sharikun ba iqamatul lil wahidi maqabal jam'i don ya kamata ya ce ja'ala lahu sharikan sai ya ce shuraka'a na fata an fahimci ni to kenan ko shuraka'a ya kamata a ce jam'i na tunda ɗan annabi Adam da Hawwa una to ai shedan guda ne ba shedanu da dama bane yace to me yasa an ka kawo iqamatul wahidi maqamal jam'i an gane ko ana ɗaukar wani lokaci a faɗi jam'i amma mutum guda ake nufi misali kuma ko wannan ko alqur'ani akwai shi wani lokaci yace wanda ya soke taguwa mutum guda ne fanadau sa'ibahum fata'ata fa aqar wani lokacin sai ce jama'a da yawa ne suka soke ta fa aqaruha fa asbahu nadimin fa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim to kaka kaga ko cikin alqur'ani akwai shi kaka zo ka karyata in ka ga wani labari wanda baka san shi baka ce a'a a'a bi'tibar nan an ce shi ya soke ta shi ya je ya soke ta da kanshi an ce su suka soke ta saboda da yardar su aka yi da jin daɗin su shikenan kenan nan da an ka ce jam'i ana isa shi wurin wurin mutum guda wannan wani lokaci ana amfani da shi alladhina qala lahumun nasu inna an-nasa qad jama'u lakum su ne waɗanda mutane sun gaya musu annasu kowa ya san mutane ake nufi amma malamai suka ce mutum guda ake nufi kadiba cikin ar-risala ba risala ga ta abizai da al-qayrawani ba ta fiqhul malikiyya risala ta imam shafi'i a cikin usulul fiqh ya ka ya kawo wannan za a kawo am amma urida bihi al-khas Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al al-muslimin a cikin adwa'ul bayan da yazo kan wannan sai ce a'a akwai ma karina da take nuna mutum guda ake nufi domin da an ce allazina qala lahumun nasu da aka je can gaba bayanin kan wannan aya allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su wattaba'u ridwanallah wallahu dhu fadlin 'azim sai an kace inna ma zalikum ash-shaytanu malan yace ba a ce inna ma ulaikum ash-shayatin ba to inda mutane da mata a ce inna ma ulaikum ash-shayatin yukhawifunakum awliya'ahum amma sai aka ce inna ma zalikum ash-shaytan wancan mutum da muku magana shaytani ne yukhawifu awliya'a malamai suka ce an shafi maf'ulun bihi guda ay yukhawifukum awliya'a yana tsoratar da ku ga waliyansa to kaga wannan yana nuna cewa akwai lokacin da za a ce jama'a mai yawa guda ake nufi kenan nan shine malam yace iqamatul lil wahid maqam al jam'i malam yace to walam yadhhab adamu wa hawwa'u ila anna al-harith rabbahu ba wai dan annabi adamu da harith suna daukar ce dan matsayin ubangijinsu bane bal qusida a'a sun yi nufin annahu kana sababu najatihi ya kasance shine sanadiyar tsirarsa wagga magana tana da rauni domin wanda ya zamanto sanadiyar tsirarsa suna ganin cewa sai ta hanyar su tsira ai sun yi shirka da Allah in har sun manta da Allah subhanahu wataala malam yace to wa jamhurul wa qala jamhurul mufassirina jamhurin masu tafsiri sun ce qauluhu ta'ala fadar Allah ta'ala madaukakin sarki fa ta'ala Allahu amma yushrikun Allah ya ɗaukaka daga shirkar da suke yi da shi fi mushrikil arabi khasatan tana da alaka ne da mushrikan larabawa kawai ba ga annabi adam ba wa huwa munqati'un an qissati adam kina an yanke magana bayan an kawo magana annabi adamu sai an kai intiqali kamar da nake faɗa da yace huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida yana Allah shi halicce ku daga rayuwa guda daga nan ya ƙare annabi adamu sai ya ci gaba da magana zuwa ga jinsi wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha ya sanya mishi mata wannan rayuwar ya bata mata domin annabi adamu namiji ne an ka ce waje ala minha nafsaha wa zawjaha domin annafsu an ka kalla a lafazin larabci wato lafazi na rayuwa mace ne to lokacin da an ka kare falan ma ta gashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih to falan ma ta gashaha daga nan sai aka daina zancen annabi adamu aka kuma zuwa magana zuwa ga ƴaƴan annabi adamu shine abin da ake so sai an kai intiqali kamar yadda muka kawo laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin walaqad khalaqna al-insana mun halicci dan adam min sulalatin min tin daga tatar kasa annabi adam kenan sun baje allahu nufatan muka sanya shi zaman to digon maniyi annabi adam nan bai zama tabbata ba zama digon maniyi ba to haka waɗansu malamai suka ce to an yi intiqali ko da an ka kawo wajen falamma atahuma salihan ja'ala lahu shuraka fi ma atahuma suka ce an yi intiqali ne daga annabi adam zuwa ga zurriyarsa domin annabi adam ba zai yi shirka ba malam yace ho mun qat'un an qissati adam wa hawa kina an yanke daga kissa annabi adam da hawa kamar intiqalin da muke faɗa shine malam ya kawo inqita'i kina an yanke magana an shiga maganar ƴaƴansa shine kinan kamar an tsaye intiqali kuma an cirata daga maganar annabi adam an kuma zuwa maganar ƴaƴansa alaihi assalam amincin Allah ya tabbata a gare su To, wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wannan aya, amma wannan aya tana da waɗansu bayanai waɗanda suke ya kamata a ce mun ƙara su kuma gashi lokaci ya yi muna halinsa a wannan darasin namu na 88 in Allah ya kaddara bi idnillahi ta'ala a darasin mu na 89 za mu ɗan ƙara waɗansu bayanai waɗanda malamai suka faɗa bi idnillahi ta'ala sai kuma mu ci gaba da karatu. anan ya kamata in dakanta in jaburki abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh